أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar ishayi a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha biyar ga watan zulƙa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan shidda na shekara 2023 miladiya alhamdulillah ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin fikihu fikihu na mazhabanmu ta imam malik bin anis allah kara masa yarda littafin da aka fi sani da shine risalata abi zaid bin qirawani muna cikin babun da ya shafi babun fil imama wa hukumul imam wal ma'amu babi da bai ke bayani akan limanci da hukumcin liman da kuma hukumcin mamu masu bin limani yaya matsayinsu yake a sallah wannan shine darasinmu na 17 ko yauwa wannan shine darasi na 17 a cikin wannan littafi insha Allah mun tsaya akan gabar zamu tashi kai akan gabar wal imamun ratibu in salla wahadahu kama maqamal jama'a waye gugur ku fada ma shafi na nawa ne 30 da nawa shafi na 36 kenan ko hadi ba shafi na 36 wal imamun ratibu an gani daidai tsakiya ku nuna ma eh a ɗauka liba shi kan shi ma liba lada ne bayan saurara mu a ƙarar lada kan lada ba insha Allah wal imamun ratibu liman ratibi in an ce liman ratibi shi ne wanda aka nada aka ce to wannan shi ne limami ko kuma aka nada shi aka ce wannan shi ne na'ibin liman to dukansu naɗaɗɗu ne a ƙa'ida can shi jagoranci na musulunci shugaba shi yake nadawa cito galima na babban masallaci na gari shafi na naukwace shafi na 30 transis kuma tsakiya-tsakiya wajen tsakiya-tsakiya na da kwana linyi na takwas daga sama ko da ƙasa daga sama kenan kowa liwa shi sai ɗara ta takwas daga sama to shi da aka ce liman ratibi mana liman na ɗaɗɗe wanda aka naɗa shi a masallaci aka ce to wane shi ne limamin masallacin nan kuma wane shi ne na'ibinsa mataimakinsa wane shi ne mataimaki na farko wane shi ne mataimaki na biyu kaga dukansu da ɗaɗɗu ne to saboda haka ba wanda zai yi sallah sai su in ba liman na farko to na biyu yana nan in ba na biyu na uku yana nan in ma akwai na hudu ana iya jerawa gashi shi kuna fahimta kenan in akwai waɗannan to bai dace ba a ce wani ya yi limanci kuma in ƙa'ida saboda haka kuma ana ba su lokaci
in aka ce liman to sai a bashi ko kun zo sallah sai ku jira liman sai ya fito wannan ita ce kaida ta shari'a amma kaga yau ba haka ba muke da lokaci ya ci da to mun fara daga kai an fara lekawa liman bai zo ba da sauransu wanda ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah har su yi barci sa'annan kuma suka ce hatta ta habika ru'usana hadisi ne suka ce sai muna zaune suna zaune a masallaci suna gengadi har ma sai wannan gora maka kai wannan gash kaga an hada kawuna kuma ana jiran manzon Allah sai ya fito sunna shine a jira liman amma kaga mugun ba wannan shedan duk yadda za a yi siya bata muna ba duk yadda muka kai mun dai mun nace da kokari sai mun zo masallaci mun sallar jami'i mun samu ladan jami'i mun samu falalar jami'in nan to amma mugun bai da bai da zuciya bai da takaici bai ce kai wani inda tun da ya tsane bari bar shi a'a bin mu yake bin ka sai duk kwawanka ko mun kaɗan sai ya samu wata dama ba dai ka zo ka samu ladan jamin ba ka samu ladan zuwa daga tako ɗaya daga gida zuwa masallaci ka samu wannan ladan ka zo ka samu ladan jamin ka yi ka za ina to sai ya yi wani abu da zai rage maka ladan
yana daga cikin lada ka zo kana zaune kaga kana jiran liman to sai sa ga kuma ka tashi haushin liman liman ya ki fitowa shi wani irin liman ne wannan ko kuma kana cewa har yanzu liman bai fito ba kana daga kaga duk siyasa kaga ka rage ladanka mugun bawa ne amma in a shari'a ake ba ruwanka kawai ka zo masallaci ibada kake tun da ka zo ka zamna kana cikin sallah duk wanda ya zamna daga sallah zuwa sallah hadisi ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin lada ka zo masallaci ba kowa ka zamna kana jiran masallaci kana jiran sallah to daga wannan sallah zuwa ana rubuta maka ladan sallah kakkai komi ma to barantana ya cikin wannan zaman da muke muna jiran wata sallah ga karuwa da zamu yi zamu kara junanmu dukkan da mu da mai karantawa da masu sauran duk kara junanmu ne muke yaya zamu gyara ibadanmu sannan kuma ga lada to ba zai so ba diya da aka siya wani abu da zai bata maka to amma in sunna ake liman jiran shi ake to ala akalli ma yanzu tunda harkoki ne na duniya ala akalli mu ba liman ma ko da minti goma a jira shi in ma ma mun gagara a bashi minti biyar in lokaci ya dai lokaci ya tara da minti biyar ko goma cito na'ibi ya ka shiga in bai nan shi ma na'ibi na biya shiga to amma yau a gaggauce muke da yanzu ba haka ba wani ma sai ka sai ma fasa sallar ma sai ta ke tafi to amma kun ga a ka'ida kuma wani kuma mazhabu mu ce ta imam maliki wanda duka mun gabaki da mu ɗan ma maliki na to kun shi ya ce wal imamun ratibu in sallawa hadahu to liman ya zo masallaci sai ya tarda babu ramamu lokacin sallah ya yi kawai sai ya kabarta sallah ya sallar shi daya ya ce in sallawa hadahu kama makamar jama'a sallar shi kadai daidai take da sallar jami'i ladan jami'i za a ba shi liman in ya zo masallaci duk ba wanda ya fito kuma lokacin sallah ya kawai sai ya kabarta sallah ya tada ya kira sallah ya tada ikama kawai ya sallar shi to zai samu ladan jami wa yukrahu fi kulli masjidin lahu imamun ratibun an tujma fihi salatu marratayn gaba ta bi kuma makaruhi ne an karhanta a dukkan masallacin da yake da liman ratibi liman tsayayye liman naɗaɗɗe da aka naɗa an tujma fihi salatu marratayn a yi jami'in sallah sau biyu a cikin masallacin idan liman ya zo ya yi sallah ya yi jami to shi kenan ya rufe babu wanda zai zo ya yi jami ba za a zuwa sake wani sallar jami ba in ma ka zo sai koma baya amma a shiga wajen liman a sake kiran wani sallah a sake wani jami makaruhi ne ba a yi kawai liman ya yi ya ƙare in kun zo kuma sai dai can ku haɗu kayan ku ku ta masallaci bakin masallaci ku yi kawo amma ba a yin jami ba a koma a sake wani jami a sake wata kiran sallah da sauransu sai irin masallacin da bai da liman irin masallacin kasuwa irin masallacin garin sa ne kawo kazo da zo to wanda kaga wannan in suka zo suka fita wannan ma sai su fita to wannan shi ba ba laifi amma tsayayyen masallaci da yake da liman to shi in aka yi jami to an kare to ba za a zo a sake kiran wata sallah ba a sake wani jami ba ba yi
amma ka zo na zo to shi ke
shi ne an tujma fi an tujma fi salatin marrati wa man salla salatan fala ya ammu fiha ahadan wanda ya yi salla ya zo yi salla ya yi ma mutane jami ko kuma a'a aka yi sallar jami da shi to a mazhabin malikiya fala ya fala ya ummu fiha ahadan to ba zai sake ma kowa limanci ba idan ka zo kai limanci ana to kace kuma ana sallah wani guri to ba za ka yi limanci ba ko kuma a'a ka zo ka bi jami'i ka samu ladan jami'i in ka fitaccen kuma ana wata sallah ba za ka yi limanci ba amma wannan a mazhabin mu ta Imam Malik ina fata mun fita to kullum muna ƙara jaddadawa shi fiƙihun aka ce fiƙihu ba wai an saba wa tushe ba ne tushen su ne alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kowa ba mai saba musu dukkan malaman nan duk inda kaji an ce wannan malami da wannan malaman mazhabin malikiya ko shafiya sun yi ikhtilafi sun yi sabani ba a taba sabani ba akan alkur'ani ba su taba sabani ba akan hadisi me ake sabani akan fiqihu me fiqihu fahimta fahimta misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ma sahabbai maza kowa ya nada kadda ayi sallah la'asar sai an je garin kaza wata rana sahabbai za su fada yace kadda su yi sallah sai sun je guri kaza yaki ne za a je ce maza kowa shi shirya kada a yi kuskura a yi sallar la'asar sai an je kaza shi kenan ana nan sahabai suka kama tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya har lokacin sallaye da lokacin sallaye sai sahabai sai suka kasu kashi biyu wasu ka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a yi sallah sai an je la'asar sai an je guri kaza saboda haka su suka ɗauki zahirin magana mai maza Allah ke ribi karan wanda kuskar ka a tsaya sai an je can tuwa isa kenan ko da magarba za ta yi ko da isha za ta yi su ba za a tsaya ba inda dare zai yi ba za a tsaya ba sai an kai gurin tuwa yi sallar lazar su kun ga zahirin da suka ɗauka bangare bi suka ce a'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan maganar mu yi sauri mu yi kokari in san samu ne mu tarra mu je la'asar ma'ana mu je da gurgurin kuna fahimta mana yana nufin mu yi gwargwaron kawa a shekwar to amma duk iya saurin ka iya gwaron ga lokacin allah bai kaddara ba lokacin sallah ya yi ai sallah lokacin ta iya tsayawa ake suka ce a'a inna salata kana ta'ala mumanina kitabun mawquta ai sallah ta kasance abu ne da yake sananne lokaci kayyadadde saboda haka lokaci yayi mu tsaya mu sallah wasu ka tsaya suka yi sallah wasu kuma suka fice suka bi zahiri kun ga anan kun ga ai ba nassi suka saba ma ba fahimta ce su da wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta ce suka fahimta abinda manzo Allah yake yana nufin ayi sauri ba shi kanshi manzo Allah yana nufin a'a kaza wasu ga a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin umurni ne ya bada ina fata fahimta kenan shine fiqhu ma'ana fahimtar nassi magana Allah ya ce kaza to yaya aka fahimce shi ina fata an fahimta wani kuma fahimtar tashi zai ta samu yana da nassin da zai ƙara ƙarfafa a kai kaga waɗannan su suka tsaya suka yi sallah ai kaga suka kafa nassi da cewa Allah ya ce ai lokaci sallah tana da lokaci abin kayyadadde sai suka yi kayan su ina fata fahimta to wannan shine ake ce ma fiqhu in sun saba wannan sabani bai kawa mu gaba ce to ai ni wani ya saba mun kaza waje na saba mu ne saboda rashin karatu muke gani an aka ce mazhaba kaza ta saba ko wani ya saba ko malamai sun sabani sai muke gani kamar fada ne ba fada bane ba iya kuwa tsakanin shi da Allah fahimtar sa ce kowa da iya nassinsa iya gurwani da iya gurgurdan fahimtarsa to wani sai a samu yana da nassi yanzu a nan mazhabar malikiya su ya fahimta su duk wanda ya limanci to bai sake ma wani limanci to kan mu manta imam malik ya ce iza sahal hadisi fa huwa mazhabi duk lokacin tafiya tana tafiya duk inda na faɗi kaza sai kuma daga baya nassin hadisi sai ya zo ya saba ma wannan magana ta ya ce to ku ajiye magana ta ku ɗoji wannan hadisi kuma shi da kanshi yake cewa kaga masallacin annabi yake yake cewa dukkan kowa ana ɗaukan maganarsa ana jefarwa ya ce illa sahibu hazal kabar sai nuna kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita shi kadai ne ashe dan adam diya da kafara kullukum khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun dukan ku masu kuskure ne biye masu kuskure su ne masu tuba kuma tun lokacin da mutum ya gano gaskiya ya bari ina fata fahimta kenan da yawa ji a mu karka zo ka yi tsaye ka yi ta asubanci ka ce ai mu a mazhabu malikiya an ce kaza a mazhabu malikiya masu ma da hujja ne suke inda hujjar suka zama da rauni sai a aji ina fata fahimta nan a ka'ida suka ce kaga wanda ya yi limanci bai sake wani limanci wanda ya yi jami'i kuma bai sake wani limanci ina fata fahimta to wannan kauli sai mu ajiye shi gefe guda yana da rauni saboda nassin hadisi ya zo ya tabbatar mana ba ɗaya ba biyu ba kenan sai mu aji wannan mu karanta a mazhabai eh da wani ya ce muka a'a ba ka zaka ce eh wannan mun fahimci ka mazhabin maliki ka fahimta ce ayya akwai nassin hadisi ya tabbatar ga hadisin mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal sai yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine liman a garin su a rugar su sai ya shigo madina ya yi sallah da manzon Allah ya ba manzon Allah sabon saboda sabon kwaɗayi da sallah da kadiba mutanen nan shi sun yayin zuwa waɗannan mutanen ne zama haɗa su da kadiba mutum ya baro ƙauyensu kuma a wata lokacin da kafa ne mai abin hawa shi ne ya samu doki ko ya samu raƙumi ko jaki a haka sai ya baro ƙauyen sai ya zo ya yi jam'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukun kuma shi ne nima a ƙauyensu kuma ya koma ya je ya musu jam'i ya je ya musu limanci ya ci riba kuma manzon Allah bai hana shi ba shin kana gani manzon Allah za a yi laifi a gabansa ya bari har ma kuma kai an kawo karar shi mu'azu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah bai ce ba a ba daidai bane ba kai limanci anan kuma ba za ka je kama al'umma ka jami'i limanci ba ma'ana kai jami'i anan ba za ka je kama al'umma ka limanci a can ba kaga manzon Allah ya tabbatar ashe kun ga sunna ne domin me ake ce ma sunna aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma takarira tumana shine an yi wani abu a gaban manzon Allah ya kyale duk abin da aka yi a gaban manzon Allah bai ce koyi ba sunna ne domin a gaban manzon Allah ba a yin kuskure a gaban shi kyale ina fata fahimta suna ita ma takarira ma'ana abubuwan da manzon Allah ya gani ya kyale bai ce koyi ba sun zama sunna ina ba ta fahimta kenan saboda haka ko da wani kun zo kan karanta wannan nassi yace eh haka ne a mazhabin malikiya fahimtar su to amma kuma akwai nassi zahiri na hadisi da ya taushe wannan magana sai mu ajiye ta sai mu dauki nassin hadisi ina fata fahimta kenan duk inda muka zo muka karanta duk abin da ya daidai da sunna mun karfafa shi duk abin da kuma yake da rauni sai mu ajiye shi yabe guda kuma sai mu dauki abin da sunna ina fata fahimta kenan a mazhabin malikiya kun ji wani bai ma wani liman shi yasan ya diya zaka yan malikiya wani in kayan limanci ba zai je wancan ba sai ka bashi to amma hayi ka dauko mishi hadisi ga hadisi ko ya tabbata kenan mu ajiye wannan kauli sai mu dauki wancan kauli na hadisi ina fata fahimta wa iza sahal imamu wa sajada lisahawihi falyattabi'uhu man lam yasbu ma'ahu mimman khalfahu to kuma ga wani hukunci idan liman yayi rabkanuwa shine cewa iza sahal imamu idan liman yayi rabkanuwa wa sajada li sahwi kuma sai wannan rabkai sujada saboda wannan rabkanuwa a ita rabkanuwa abu biyu ne ake mata sai gyara ta ko imma qabli imma ba'di ko imma kai sujada qabli imma kai sujada ba'di to liman ya yi rafkanuwa sai sujada saboda wannan rafkanuwa to faliyar tafi uhumar lam ya su kuma a humin kalbi wanda ma bai yi rafkanuwar ba inda ya kabin liman ka samu jami tare da liman to kai ma sai ka bi shi a wannan rafkanuwar sai ka yi wannan sujada yanzu ala misali ba salin magarba muka yi ba a raka ta farko sai liman ya yi rafkanuwa kaga sai daga ba kai kuma baka zo ba sai a raka ta karshe sai a raka ta karshe he na zo kaga ai na farko ban san an yi rakkanuwa ba ko yanzu da liman ya salamce sai ya kabli ta kama shi sai ya kabli to dole ne bi wannan kablin ina fata manta kada mutum ya ce a'a a mutu ba san me akai ba a'a tun da ka shiga kabin liman to ka ci fala yadda zaka ci albarkacin liman to haka kuma kuskuren liman ma kuma ya hau kanka ina fata manta shine magana na ke ko kuma a'a yanzu ba'adi ce yayi da ya salamce sai yi ba'adi to kai ma in ka gama sallah sai kai wannan ba'adi ina fata manta saboda ka samu raka'a guda tare da nima amma idan baka samu ko ɗaya ba da ka zo kawai sai ka samu lima a zamne a tahiyar ƙarshe yana tafiya ka kabarta ka bi shi kana zama sai aka ci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ka tashi ka miƙe ka ci gaba da sallaka can lima a shirar kanuwa ta kama shi sai ba a yi to ba ruwan wanda ba ta shafe ka ba saboda baka samu komi da liman ba amma in dai ka samu raka'a guda da liman to duk abin da liman ya kwaso to kai ma ya hauka to wannan haka yake a ka'ida ina fata fahimta shine ce falyattabi'uhu man lam yasbu ma'ahu wannan ma bai rakon wata dan shi ba sai bi shi min man khalfahu daga waɗanda suke bayan shi wala yarfa'u ahadun ra'sahu qabla al-imam ta ga babban magana eh wata yau da yawa har halisun nama wallah sai mu hankali kun ga shine dazu nake mana hirar mugun ba wannan ga mu da kokarin zuwa masallaci ga mu da kokarin zuwa wa'azi ga mu da kokarin karatu to amma ni wallahi bai raguwa da mu kwawon bala'i gare in kana ga neman mai naci mara zuciya mara takeici mai zuciyar kaza to in ka samu shedan ta kare ka zagi uwarsu ka zagi uwar shi bai rabuwa da kai in dai zaka yi aikin alheri to kullum yana tare da kai kuma kullum da muke mantawa yanzu alal misali da an ba da gargar gargar yan jagara suka buga ko kalangu aka buga sai ka ji an ce ga shedan take kai ina kai shedan bai can yaran shedan ne tun ya gama da su kamar kazan kajinka ne daga ka cikin akurki ka aje kana shakkun wani abu a sai ne wanda zai zo guda ko to shedan yana ina inda kake zaman da ka zo masallacin nan ya biyo ka da ka je makaranta can ya biyo ka da an fara kira sallah da sai zuga da gudu kalifa wahalalle lilladan yana ce Allah akbar to ya ruga da gudu sai yayi nisa inda bai jin wannan kiran sallah kana karewa kuma sai dawo martakaici ba kyale ka ba sai ba kana ɗaukar littafi a wuzu billahi na shaitanin rajim sai ɓace kana kama kuma sai dawo ku ga ɗan ƙwawa to shi sanya Allah subhanahu wataala yake faɗa mana inna shaytana lakum aduwwun fattaka zuwadu maki ne murke shi maki kan mai wasa mu ma to saboda haka ga mu da kokarin zuwa sallah ga mu da kokarin kwatanta sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma yana rudar da yawa daga cikin al'umma wajen wasu rigaye riga liman wasu kuma tare da liman suke tafiya to wannan na tafiya tare da liman shine nake cewa da yawa ma daga cikin ahlus sunna shekan ya musu wani abu zaka je wanda an ce al daga lalata ya ce al kawai da ce kawai maimakon ce akabarin ma tuni an tafi kamun ya ce akabar tuni an ka tau to duk mai haka bai da sallah ku ji bafa ka taso daga barci ka zo ka yi arwalla ka tattaro 'ya'yanka ka zo sallah ka zo ka samu ladan jami amma don bakin ciki a sai bata maka sallah ta bangaren kawai daidaituwa da liman ko riga lima amma baka iya ganewa musamman mutum ba karatu yake bai iya gane wani abu to wala sai kamun an shi hankali da yawa saka mutane tare da liman suke zuwa sun zama abokan liman tare da liman suke zuwa tare da liman suke tasowa da wan liman da abokin liman duka basu da sallah kanan liman kadai shi yake da sallah domin kanan liman shi ne ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bi an sanya muku liman don ku yi koyi da shi ko don ku cika kenan sai in yayi ake sai ku bar liman sai liman yayi kabbara ce Allahu akbar yayi ya ajiye goshi tuko mu ma sai mu je mu ajiye goshi sai liman ya ce Allahu akbar ya dawo ya zamna mu ma sai mu dawo to wannan shine kanan liman kuma wanda ya haka shine daidai da sunna amma duk wanda liman da ya ce Allah tare za su ce Allah tare za su dawo da kuma wanda shi kuma limanin ma kawai daga liman ya motsa ya su diya a ko su kuma da liman ya motsa kafin ma ya ce Allahu akbar shi har ya tafi wani liman ya ce sami Allah ne kawai da liman ya dan motsi ba tuni har ya tafi shi wanda kaga direct zahiri yana ma to wannan ne wanda da yawa wasu suna yi ba tare da santir abin ba wani bai san yana yi ba to mu tsaya mu kula da kyau yan uwa to kun ji ana ce wala yarfau ahadu ra'suhu qabla al-imam kada mutun ya daga kansa kafin liman wala yaf'alu illa ba'da fi'lihi kada mutun yayi wani aiki a sallah sai bayan liman yayi shi ne wala ya fa'alu illa ba da fili kada ka aikata komi sai bayan liman ya yi kenan a takaice sai liman ya dawo ya zama ce allahu akbar tukon duka mu sai mu taso allahu akbar sai liman ya ji ya yi sujada allahu akbar ya ajiye su sai mu kuma sai mu bi shi kenan mu kula Allah ka ba mu ikon gyarawa kenan da yawa kuma wannan tsakanin da Allah wani bai santar abu bai san yana yi ba saboda koyo al'ada yau da gobe to ne kokari mu gyara kun shi ma a mazhabin ma an fada bai ya dace ba wa yabtatihu ba'dahu wa yaqumu min as-sanatayn ba'da qiyamihi wa yusallimu ba'da salamihi wa yabtatihu ba'dahu saboda haka liman kuma wa yabtatuhu ba'dahu wa yaqum mislin mutun zai yi ma liman fatawa ko budi ko kuma a'a idan liman yayi kabbara ta harama to sai ya yace Allahu akbar to kuma kowa ya ce Allahu akbar amma ba tare ba sai zamu daga tare da liman bayan liman yayi kabbara ake yi wa ya kuma mina sinayi ba da kiyami haka kuma idan an zo raka a ta biyu ina ba ta fahimta wa ya ta tuhu ba dahu ma'ana sai liman ya yi kabbara ya ajiye to kai ma haka yi kabbara ka ajiye sai liman ya yi kabbara ya yi rukui to kai ma ka yi kabbara ka yi rukui shine wa yaftatihu ba'dahu ma'ana bayan liman ake bi sai liman yayi ake yi ba tare da liman ake yi ba ba riga liman ake ba wa yaqumu min sanataini ba'da qiyami haka kuma idan mutum zai tashi ba raka'a ta biyu liman ya zamna an yi tahiya yanzu idan liman zai tashi to ba tare ake tashi ba sai an bar liman ya tashi ya miƙe tukun kuma sai ku miƙe ku tashi wannan shi ne daidai amma ba tare da liman ba da liman ya zabura sai mu zabura tare wa yusallimu ba'da salami haka kuma ana yin sallama bayan sallaman liman sai liman yayi sallama ake salamcewa ba tare da liman ake salamcewa kuma ba a riga liman duk wanda ya riga liman salamcewa to ya salamce sallar shi kuma wanda suka tafi tare da liman shi ma ya salamce sallarsa kunga duka ka'ida sai ya yi ake yi sai ya tashi ake tashi sai ya yi sallama ake sallama shi ne wa yafta tu ba'a da hu wa ya kowu min sanatai ba'a da kiyamihi wa ya sallimu ba'a da salami wa ma siwa zalika fa wasi'u yace abin da yake bayan wannan to kuma abu ne da yake mai yalwa ba laifi an ya fi alhuma al'imamu mutum ya aikata tare da liman kamar alal misali liman yana karanta fatiha kai ma kuma sai ka karanta fatiha idan yana yin karatu a bayyane to za karanta fatiha kadai da ka gama sai ka yi shiru ka saurari sauran karatun liman idan liman yana karatu a asirce sai ka yi fatiya kai ma kuma karanta surorinka shi yana karanta wata sura daban kai ma kana karanta sura amma dai liman ake koyi da shi da liman ya gama ya yi rukuni kuma sai ka zara ba za ka ce a ni ban gama karanta ta sura ba me dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah game da mutumin da bai karanta fatiha ba shi yasa ya malamai suka ce idan mutum ya zo sallah bayan liman lokacin da liman ya kabara to kai ma yana karanta fatiha a bayyana kai kuma kana karanta a asarce in yana karanta a asarce kai ma kana karanta a asarce ina fata fahimta kenan dan ka sauke wannan nauyi kenan mu gane masu bin liman a kullun ko za ku karanta fatiha kadai in a bayyana ne fatiha kadai za a karanta a shiru sai a saurari sauran karatu ma in kuma a asirce ne inda yake karatu a asirce su azawar su la'asar to a nan sai ka karanta fatiha har da sura amma kawai liman kake jira ka fara karanta sura raka daya aya daya sai liman ya yi rukuni to sai ka aje kai ma sai ka yi rukuni to zaka ce ba a ban gama ba wa ba da hu ahsan amma shi ma mutum ya bayan shi shi ya fi kyau wa kullu sahawin sahahul mamu fal imamu ya hamilu anhu to kun shi abin da ya sanya aka ce can ba da can da farko aha eh eh eh eh eh yana kamar da tambaya tambaya ta shi yana da kyau muka ce muna karatu yau kuna kun fahimci tambaya sa eh yauwa tambaya shi yana tambaya idan liman yana karanta fatiha a bayyane kai kuma ka karanta taka a asirce ina ba ta fahimta to shi ne tambayar shi ka iya yin tare ko kuma sai ya ƙare ka yi taka ina ba ta fahimta to kuna iya yin tare ba laifi amma abin da ya fi gabar in ya ƙare tashi sai ka karanta amma kuna iya yin tare duk ba laifi ba ne tunda kai a asirce ne zaka yi shi kuma shi ne zai a bayyane kai kuma kai ma dan ka sauke wannan haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ina ba ta fahimta insha Allah wa kullu sahwi sahahul mamu fal imamu ya'miluhu anhu dukkan rabkannuwa da mamu yayi ta bal imamu ya hamiluhu an to liman ya dauke masa shi sanya kun ga aka ce kai ma kenan abin da ya sami liman to ya same ka rabkanuwa in ta sami liman ta same ka domin bi in kana sallah sai kai rabkanuwa kana bin liman sai kai rabkanuwa to liman ya dauke maka wannan rabkanuwa ba ruwanka da ba ali ko kamar tunda liman kake kawai liman ya dauke maka illa raka'atan aw sajadatan aw takbiratul ihrami aw salam aw itikadin niyyatul farida abinda liman bai doke ma mamu to waɗannan abubuwa ne kamar haka su ma da ya sanya saboda farali ne zaman kansu suke amma duk abinda ba farali ba in kana bin liman sai kai rabu kanuwa a kansa to liman ya doke maka shi na farko raka'a kai rabu kanuwa baka yi raka'a ba to liman bai dauke maka ita bayan sallah sai ka ciko ta domin ta raka'a zaman kanta take in ba a yi ta ba sallar ba ta cika ba aw sajadata ko kuma wannan sujada ko kuma ruku'i can raka'atin kana yi lokacin shi ruku'i ruku'i aka yi ruku'i an matse masallacin kawai sai ka gagara inda za ka iya rukuyi ba ka yi rukuyi ba ka ratse har neman ya dogo har aka je sujada ba ka samu ka yi rukuyi ba haka dogo da sujada to kaga yanzu wannan raka baka da ita ina ba labarta saboda ka bar rukuyi to yanzu liman ba zai doke maka yanzu an ga masalla sai ka ci kowane raka kenan sai ka jefar da waccan wadda aka hana ka haka a sujada ma kayi rukuyi da aka je sujada sai aka matsaye ka sai ka gagara yin sujada to saboda haka ita ma liman ba zai doke maka ita ba yanzu me za a yi yanzu liman har riga ya kafa wata raka'a ta biyu kenan in kace zaka bi shi to zaka yi asara guda biyu to sai ka bar wannan raka'a sai ka bi liman dan ka samu ka karasa yanzu a karasa sai ka ramu wannan raka'a kenan da ruku'i da sujada duk matsayin raka'a ne suke idan ba a yi su ba to an rasa raka'a ina ba ta fahimta shi sun ya ce illa raka'atan aw sajada aw takbiratul ihrami ko kuma mutum ya zo shiga sallah ba tare da ya kabara harama ba alal misali kasu akwai wanda ana liman yayi ruku sai su rugo da gudu da ya rugo da gudu sai ta kawo Allahu akbar sai shiga ruku shiga ruku to baka da sallah saboda ni wannan kabara ta rukuyi sunna ce ta kabar farkon nan da zaka tsaya in ka zo sai kai tsaye kai tsaye Allahu akbar kai kabara to kan kai rukuyi to yanzu ka tar da liman to yanzu ka samu wannan rukuyi ita kanta tsayuwar kabar farali ce yin kabar farali ne kenan ka bar wajen farali guda biyu ko ka zo da gudu Allahu akbar doke kan mutum ya shiga to kaga mutum bai da sallah ya asara sallah ina fata fahimta to liman bai doke ma mutum yanzu daga baya sai ka sake ramu wannan raka wannan raka wannan raka ta huce ka yana sai ka rama ta aha tambaya ce awus salami ko kuma sallama mutum yana bin liman sai manta bai sallama ba to liman bai dauke maka sallama domin ita ma sallama gimshiki ce fara lici zaman kanta take to liman shi ma bai doke ta a wattikadin niyyatin farida ko kuma kudurta niyyar sallar farali niyya a yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat duka ayyuka suna tare da niyya saboda haka idan mutum ya sallah ba tare da niyya ba ko ba sallah to liman bai doke maka saboda farali ce to waɗannan abubuwa su ne mamaye doke ma ma amma duk wani abu ala misali za ka yi rukuni sai kamar tafi kuke Allah ba ko ka dauko daga sujjara sai kamar tafi kuke Allah ba ko kamar tafi kace rabbana wa lakal hamdu ba duk liman ya doke maka ina ba ta fahimta duk wani waɗannan abubuwa waɗanda su ba farille ne ba to liman ya doke ma mutum wa iza sallama al-imam fala yasbut ba'da salami ha ga babbar magana wa iza sallama al-imamu idan liman yayi sallama fala yasbut ba da salami to liman yayi sallama kaza to ba a zama bayan sallama liman wal yansarif kuwa ya tashi illa an yakuna fi mahallihi sai hoda mai in gurin zaman ka ne fa zalika wasu to nan ba laifi to kun ji a mazhabu ta malikiya ina to jam'in addu'ar sallah kun ga a mazhabu ta malikiya shi sun ya matsalar karatu ne ba mai idan muka kun ga dai mazhabu malikiyar ce a malikiyar aka ce idan liman ya salamce to kowa ya tashi babu zance a ce salatin annabi goma goma fatiha da kulhuwallahu kursiyu kafa kaza kaza to kun ji a malikiya ma an hana aka ce wani yan sarrafa kowa ya tashi da liman ya salamce to an salama kowa daman direba ne ya ka aka tasha to shi kenan me ya tashar an salamce to an kawo an kare yanzu ka koma ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya karantar da mu azkar masu muhimmanci yace ni idan mutum ya gama sallar ni zai yi yayi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma sai ni Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zul jalali wal ikram gashi nan wannan sune ake cewa du'aul ibada addu'o'i na ibada wanda manzon Allah ne ya karanta da mu haka zan yi kuma su ne manzon Allah yake yi shi ya bar halifofin nan duka guda hudu abubakar umar usman aliyu haka suke haka kuma duk magabata na kwada suka so babu inda aka samu magabata sun zamna an gama sallah liman ya jiwo ya ce to ai salati goma ga annabi kun ga matsalar mu rashin karatu ne dishi sai amke karawa mutum to ai malama ne ya ce kaza malama ne ya ce kaza mu sai jiwa mu suke to a tunda ba mu karatu ba dole ba a yi ta jiwa ka kamar kwallo dole a harba ka amma to yanzu gashi tun da tulga idan mazuru ga na baduku gane shi a rubuce kuma wannan littafin ya girma kakan kakanmu kuma gashi karantawa ne muka yi to ina me na karrama da shi wancan inda shi wancan da ni da waye duka gamu dai duk wannan ya girme mu ashe kaga an buci babu me na karrama kaga kaga kai ma kuma gobe sai ka kira wani ka ce zo karanta a nan an ce a zamna a yi salatin annabi to ga shi aka ce wa iza sallamar imamu sake maimaitawa idan liman ya yi sallama fala ya sufut kadda liman ya zamna a wurin ba da salami bayan sallama shi ya tashi waliyar sarif ya tashi daga wurin ba ya zauna ba tukun sai ce muku salati goma ga annabi ba to aka ce tashi illa an ya kuna fi mahallihi sai fa inda man gurin zaman shi ne shi da man anan ma ko baka na kwana kawai ku zabe shi dan ke zama yana ta karasa to nan ba laifi sai sai zaman shi yayi addu'o'in shi askarin sa amma ya kare in gurin shi ne to fa zalika wasin to ba laifi kenan haka ake so da liman ya gama ya tashi da wurin to haka ce ya tashi kun ga akwai ina zancan addu'a kun ga rashin karatu ne yan uwa kuma muna karrama kullum muna ta kaza kuma da an ce a zamna karatun duka yanzu ka jiba lokacin muka yi magarba duk mun cika masallacin to amma dai na muke duk mun watsi yanzu ya kuma limai ya kira sallar isha ya ga duk mu da ɗaya ɗaya mun zo mun cika masallacin kuma ɗan lokaci ɗan kankane da zamu gyara addinin mu kun ga duka ko ba komi ko ma bukan ka ga wannan gurin ka an fassara alhamdulillah kuma ka fahimta gobe kai ma kana iya nuna ma wani kuma gashi to wannan karatun inda muna yi wallahi kaɗan mazanmu da matanmu wallahi da yawa matsaloli na addini ba wanda zai mana wasa da hankali Allah ya kama mana to kun ci ka'ida to shine kuma aka faɗa kenan shi sanya kullum ahlu sunna ba sa kon sai da zakara duk abin da kai ahlu sunna saboda to sun gani shi ne a rubuce kuma kai ma gashi da yawa ko an karanta an ki aiki da abun ko kuma kuma ba a karanta ba an jahilci abu Allah ya kama mana akwai sauran lokaci sabon babi lokaci ya yi ko? minti na goma minti goma abi kamata mu kama shiga sabon babi kenan mu bari Allah kai sati sai mu tashi shi ma babi ne babba babu eh babu jami'u fi salati shi kuma wannan mai kun musne ka baki daya da mazan da matan duk abin da ya kumshi na sallah wannan babu jami babu da ya tattaro abubuwa na sallah ne insha Allah kenan sai mu kwana anan kenan ga tasha tun da mun zo tasha mu kwana a tasha kan mu hutar mu kwana a dashi a bayan gari kenan sai a bari ya yi tambayoyi kenan mu cike sauran lokacin da tambayoyi kafin nan ladan ya kiran sallah ko in ya kiran sallah sai mu tambayoyi insha Allah sai a cike lokacin da tambayoyi ina ladan Thank you.